jiya mun tsaya ga bayani game da duk da ci gaba da magana game da kaddara ko kaddara Allah mun yi magana dangane da lauhul mahafuzu cewa gaskiya ne sannan alƙalami da Allah tabaraka wata'ala ya rubuta abubuwan da ya kaddaro ma bayi ne duka gaskiya ne hakan ga duk abin da an ka rubuta da alƙalamin nan cikin lauhul mahfuz na abubuwan da Allah ya kaddaro duka mun yau gaskiya ne ko mun ji cewa ashe tun lokacin da Allah ya halicci lauhul mahfuz ya halicci alƙalamin ya rubuta duk abin da ya kaddaro zai faruwa ga talikai duka ba mutane ɗaya duk talikai ko to nan mun ka tsaya sannan to kaga ashe tun da haka ne ana cewa kuma babu kaddara Allah ba shi ke kaddar al'amurra ba kaga ashe yan kadariya dai sun tabbata batattu to duk dai ci gaba dai da bayanin Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kaddar al'amurra kuma yana sane da su saɓanin aƙidoji na 'yan ƙadariya ko su suna cewa mutum shi ya ƙaddar abubuwa ne ba Allah ƙaddarowa ba musamman abubuwa waɗanda ba su da kyau sannan kuma Allah bai san abin da bayi ne za su aikata ba sai son aikata ka gani duk suna cikin aƙidojin su 'yan ƙadariya to kaga duk waɗancan aƙidoji na jiya sun walwale su to sai ya ce wa ma akta al'abda duk abin da ya kuskure ma bawa lam yakun liyusibahu dama bai zan yana samun sa ba wa ma asabahu abinda kuma ya samu bawa lam yakun liyuqta'ahu dama bai zan yana kuskure mai ba ka gani cikin magana na nan ya kamata a ce mun kwana jiya don haɗe yake da maganar jiya ka gani maganar ƙarshen gaba ƙarshe ta jiya da mun ka tsaya yace fallaw ijtama al khalqu kulluhum ala shay'in katabahu Allah ta'ala fihi annahu ka'inun li yaj'aluhu ghayra ka'inin lam yaqdiru alayhi da duk talakan duniya za su taru gaba ɗayan su akan wani abu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta shi cikin lauhul mahfuz cewa abin nan zai kasance sai talakan duniya su taru akan su sanya shi ba mai kasancewa ba yace ba su da ikon yin haka nan walau ijtama'u kulluhum kuma da duk za su taru gaba ɗayan su talakan duniya akan wani abu lam yakatubuhu Allah ta'ala fi wanda Allah bai rubuta shi cikin lauhul mahfuz ba la yaj'aluhu ka'inan su taru don su ce sai abin nan ya yiwu wanda Allah bai rubuta yiwuwa ta ba yace lam yakadiru Allah ba su da iko aka haka ko jaffal qalamu bima huwa ka'inun ila yawmil qiyamah alqalami ya bushe dangane da duk abin da zai kasance har zuwa ranar alkiyama Allah ya riga ya rubuta shi kuma ya kaddara shi ba nan mun ka kwana ba to sai yace don haka ashe tun da haka ne an kaddara komi an rubuta cikin lawal mahfuz ko yace wa ma akta al abda don haka kenan duk abin da ya kuskure ma bawa duk abin da ya zan bai samu bawa ba ya taso ma sai ya kuskure ma to lam yakul yusibu da ma bai zan yana samun sa ba bai cikin abin da Allah ya rubuta zai same shi kakka ɗauka dubararka ko ƙarfinka ko iyawarka ko wani abu naka ko layar da kasa ko ko karhu ko dagumi ko wani abu naka shi ya hana abin nan ya same ka dama Allah bai kaddara abin ya same ka ba shi yasa ya kuskure ma wa ma asabu abin da ya samu bawa kuma lam yakun li yaqta'u dama bai zan yana kuskure mai duk abin da kaga ya same ka kuma ka ɗauka sherin wani masharanci ne ko ƙiyayyar wani makiyi ko hasadar wani mai hasada wa'annan duk ba su tasiri ba abin da ka samun ka sai abin da Allah ya rubuto ma ina fatar kun fahimta to in mutane sun ka rike wannan gaba ta imani ko ita ɗaya ta ishe su don babba ce kaga duk ka huta da buge-buge sai ya ce haza bina'un alama ta kaddama wannan gini ne akan abin da ya gabata min annal makadura cewa abubuwan da an ka kaddaro ka'inun masu tabbatuwa ne la mahala ba makawa duk abin da Allah ya kaddaro ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun duk abin da Allah ya so zai kasance wanda bai so ba kun ba zai kasance ba na fatar kun fahimta sai ya ce wala kada a hasan alƙa'ilu mai magana ya kyauta haifa ya kulu lokacin da ya ce ma qadallahu ka'inun la mahala duk abin da Allah ya hukunta lalle mai kasantuwa ne ba makawa ko akwai mai gusar da abin da Allah ya hukunta babu wa shaqiyul jahul wanda attababbe katun jahili malla mahalahu shine wanda ya zargi halinsa halin da ya samu kansa sai ya zargi don mi abu kaza ya same shi kamar kenan yana faɗa yana tambayar don mi Allah ya hukunta abu kaza tunda abin nan da ya same shi hukunta ya same shi Allah ashe in ka zargi abin wa ka zarga Allah don shi ya kaddaro don haka komi ka ban ma Allah kuma wannan shine ma'anar hadisin hadisin Umar dan Khattab wanda ya fi shahara da hadisin Jibrilu da ya zo yawa annabi tambayoyi mal islamu mal imanu da ya tambaye shi mal imanu mi annabi ya bashi amsa ya ce menene imani ya ce al'imanu an tumina billahi an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ka gani imani da kaddara da ta alkhairi da ta shari cewa duka da wurin Allah ne yana daga cikin rukunnan imani guda shidda don haka ashe wanda ya ce babu kaddara kaga babu imani gare shi kun fahimta ko ko a'a kaddara ya yadda da ta alkhairi Allah ka ka kaddaro ta amma ta shari bai yadda Allah ka kaddaro ta ba kaga babu imani gare hakan ga wanda ka cewa ayyukan bayi sunaye abin su suka yin abin su on their own ba Allah Allah bai ma da masaniya game da ayyukan da za su aikata sai sun aikata kaga shi ma babu imani gare shi ina fatar kun fahimta to to sai ya ci gaba da cewa wa allal abdi ya zan wajibi akan bawa an ya alama ya san annallaha cewa Allah tabaraka wa ta'ala kasabaka ilmuhu iliminsa ya gabata fi kulle ka'inin ga kowane abu mai kasantuwa min halki da cikin halittunsa wajibin kowane bawa ne nan yan kadariya da yana ya kawa raddi ba sun ce Allah bai da masaniya game da abin da ba zai aikatawa bai ma da wani iko akan abin da ba ba shi ka kaddar abin da ba yi ka aikatawa ba ko ba shi ka kaddarwa ba kun bai da masaniya sai ya ce a'a wajibin kowane bawa mai imani ne an yi alama ya san annallaha cewa Allah kad sabaka ilmuhu iliminsa ya gabata fi kulli ka'inin cikin duk abu mai kasantuwa min khalqi daga halittunsa wajibin kowa ya san Allah yana sane da duk abin da bayi za su aikatawa da wanda sun ka aikata da wanda za su aikatawa duk Allah yana da masaniya game da shi sannan kuma ba abin da za su aikatawa face abin da Allah ya kaddaro duk abin da za su aika wanda sun ka aikata don za su aika suna cikin kadara ta Allah wajibin kowane mutum na ya san da haka fa qaddara zalika taqdira don haka Allah ya kaddaro abin da bayi za su aikatawa kaddarowa muhkaman abin kyautatawa mubraman abin kyautatawa laysa fihi naqidun ga abin da Allah ya kaddaro kenan duk abin da bayi za su aikatawa wa ya kaddaro shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddaro shi ko laysa fihi naqidun ba mai iya walwalewa kun fahimta kamar yadda yake cewa la dafi alima qada ba mai iya dungujewa ga abin da Allah ya hukunta ko akwai shi shine ma'anan laysa fihi naqidun abinda Allah ya kaddaro ya faru ga bayi wanda yake kaddararsa ne ba mai iya walwale shi wala mu'aqib kuma ba mai iya biyowa baya in Allah abinda Allah ya kaddaro ne ce don mi la mu'aqiba li hukumihi wa la mu'aqiba li hukumihi ba mai biyowa baya ga hukuncin Allah ya ce don mi kun fahimta wala muzilu hakan ga ba mai gusarwa ga hukuncin da Allah ya hukuntar wala mugayyiru kun ba mai iya canzawa in Allah ya kaddara abu kaza ya faru wani jani ban yadda ba dole mai mai gyaran huska kamar yadda shugaban kasa in ya tura mai yan majalisa yan majalisa su ce ba su yadda ba ko su soke gaba ɗaya ko ko su yi gyaran huska to shi Allah bai da 'yan majalisa ko yana da babu senate president kaiwa albarkar senate president nan a kalle mai waya to kaga ashe shi a mai cikakken iko duk mai ikon da sai ya tura ma 'yan majalisa ya biɗi yadda su ina a kaga iko a yaran ganta kuma in sun ka ce ba su yadda ba shi kenan kuma abin ya sha ruwa kun fahimta wala mugayyira ba mai canzawa ga abin da Allah ya kaddaro wala na kisa hakan ga ba mai ragewa a ce kai budget din na yayi yawa a rage wani abu abin da an ka samu aikin gona yayi yawa don ya san yankin su na arewa aka aka noma don haka bari mu rage ana ragewa ko ba a ragewa to shi Allah ba mai rage abin da ya kaddaro a ce mun bawa ne ya ya kowa an ba dan goce kuɗi ya kowa kuɗi sai wani ya ce sun yi mai yawa Allah a rage kun fahimta wala za'id hakan ga ba mai ƙari saboda sun da haka ga abin da Allah ya rubuto mai ka ƙara mai wani abu baka isa ba kun fahimta min khalqi duk ba mai waɗannan da cikin halittunsa fi samawati cikin halittun da a cikin sammai wa ardi da waɗanda a cikin ƙasa sai ya ce haza bina'un alama ta kaddama duk dai wannan gini ne akan abin da ya gabata min annallah ta'ala karsa ba ilmuhu bil ka'inat cewa ilimin Allah ya gabata ga abubuwa duka wa annahu qaddara maqadiraha kuma cewa Allah shi ya kaddaro abubuwan kaddaro wasu qabla khalqi ha gabanin halittun su kama qala sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace cikin hadisi yace qaddara Allahu maqadiral khalqi Allah ya kaddaro abubuwan kaddarawa halittu abubuwan da an ka kaddaro ga halittu Allah ya kaddaro su kabla an ya khuluqa samawati wal ardi gabanin ya halicci sammai da kasai bi 50 alfa sana da shekara 50 shekara 50 kafin Allah ya halicci sammai da kasai Allah ya kaddaro abin da ya kaddaro ma halittu wa arshuhu alal ma'i lokacin nan duk al'arshin sa yana bisa ruwa kun fahimta to kaga ashe wannan kenan duk abin da kaga ya faru cikin halittu jama'a wa kaddaro shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddaro shi ashe tunda shi ya kaddaro shi yana da masaniya game da shi ko bai da masaniya yana da masaniya to wannan dai ya ishe mai walwale muna rikita na yan kadariya cewa babu kaddara Allah ba shi ya kaddara al'amura ba mutane ke kaddara al'amuran su sannan Allah bai da masaniya game da abin da bayi ka aikatawa sai in sun aikata sannan ya kasani wanga ɗai ya ishe ka ya nuna maka illan magana cewa Allah bai da masaniya game da abu kaza sai ya faru to ke mai bambanci ne da mu ba mu san abin da yanzu baka san abin da zaka yi in rana ta hito ba sai ka yi to haka Allah bai san abin da shi ya an yadda shi ya halicci bayi amma kun ba shi ka kaddara al'amuran su ba su da kaddara abin su da kansu to don Allah inda bayi ka kaddara al'amuran su don Allah wa ka kaddara mu kai ne talauci ha wa ka kaddara mu kai ne mutuwa wa kaddaro mu mota ta haɗu da shi ha duk kaga magana banza ce ashe in dai mutane su kaddaro al'amuran su ba mai kaddaro mu kai ne shari to shari nawa ya samu bil adama to kaga ashe kenan shi ya nuna makadiru umuri ba ga hannunsa yake ba ga hannun Allah yake tunda ka san yanzu inda bayi ka kaddarowa da da da za a jayayya 2015 waka ban mutum nawa ka sanya zan shugaban kasa Najeriya ko don an yi ittifaki an ka ban mu Buhari shi yasa ya zama saboda ba ga hannun zama wa yake ga hannun Allah yake sai ya zabo shi duk da kwakwar da gogormayar da an kai da tatarniya da komin da an kai dai da yake ba mu ha kaddaro ba bayi ka kaddaro ba shi ka kaddaro sai ya kaddaro shi ya zama don haka wannan magana ta yan kadariya magana banza ce kun fahimta cewa mutane su adda mallaka ga ayyukansu sannan Allah bai da masaniya game da abin za su aikata sai sun aikata hai ya ishe ka ka gano cewa Allah yana sani da duk abin da bayan ka aikatawa ayar da a cikin suratul mulk Allah ya ce Allah ya alamu man khalaqa Allah ya alamu man khalaqa eh Allah bai da masaniya ga waɗanda ya halitta yana da masaniya game da su ko baya da yana da masaniya game da duk wanda ya halitta wa huwa latifu shi mai tausasawa ne alkhabir kuma masani ya san komi bayyana da boye kun fahimta yace wa ankara gulatul mu'tazila amma gulat waɗanda na zurfafa yan zafin kai na mu'tazilawa dama daga cikin qadariya bangare ne na mu'tazila don haihuwa mu'tazilawa ne kun fahimta to gulatul mu'tazila wa ankara sun musanta annallaha cewa Allah kana aliman fil azal ya kasance mai ilimi tun azal sun musanta a ilimin Allah Allah bai da ba tun azal yake da ilimin abubuwa ba sai abu ya faru sannan Allah ka sani ne to me abambancin Allah da mu kenan mu ma sai ya faru muka sani to an ce shi ma Allah bai da masaniya abubuwa sai sun faru sai sun faru ya sani kaga wato barkata da yata kama waɗanda annan suna ƙoƙarin equalizing ɗin Shehu Usman ɗan Hojo da da manzon Allah wai suna muwafaqat wai wuraren da Shehu Usman ya dace da manzon Allah to taro su koda sun kai miliyan guda wurin da Shehu ya dace ƙarshe mi za ka ce mashi kana ce mai annabi ƙarshe tun da yanzu ya dace wurare zuwa da manzon Allah ƙarshe to ce mai to don haka tun da haka ne tun da sun daɗe dai yanzu matsayinsu guda kenan ce haka nan in kana da zuciya to in ba haka ba ai ba shi dan hodiyo ɗaya ba ko wani mutum akwai inda ya dace da wurare zai yawa shehu dan da ka kawo magana koyanga shehu sunanta kaza dan ta kaza da koyanga da sallah wa muhimmanci sallah to shehu dan hudu raka a hudu kai ga azur mu ma raka a hudu muka yi mun dace da shi dan ku ba mu dace ba raka a hudu kai ga la'asar mu ma hudu muka yi ga la'asar mun dace da shi ko ba mu dace ba uku kai ga mangariba uku muka yi ga mangariba in an ka ce haka nan mu ma muna lisa wurare dubu da mun ka dace da shehu dan hudu ko ko da manzon Allah ma don haka waɗannan abubuwa jama'a da a tsaya a ga zurfafawa ga karamomin wasu mutane har a yi ƙoƙarin kai su ga kujerun da ba su hau ba a ya ka bayyana ma mutane sunnar annabi ya yi muhimmanci ka bayyana abu kaza jama'a da mutane sun kai sako-sako da shi ko ba a masan da shi ba ya mutu sunna ce amma an ba aiki da ita raya sunnonin nan jiya da shekaran jiya ba mun yi falalar wanda ya raya sunna da ta mutu ba duk wanda ya karantar da mutane wata sunna wadda an manta da ita an ba aiki da ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana da ladar sunnan nan da ladar duk wanda ya biyo baya ne ga aikata sunnan nan ila yawmil qiyamati ba a barin bashi ladar sunnan nan sai an ba aiki da sunna duk wani yayi aiki da ita sababiyar karantarwa tai ko jagoranci ne ko yana cikin kabari sai Allah ya kai mai lada amma shi in ka faɗi wuraren da shehu ya dace da manzon Allah faɗi lada nawa an kace za a baka shi ke na aikin banza na annan kuna yi ku yi kokari sunnan nan da kuka idda ayi tunda kun ce ku ahlus sunna ne ku yi kokari ku zakulu sunnonin manzon Allah da nan mutu sai ku azanga sai a samu lada kuma shi a taimako ga addini Shehu Usmanu da wuraren da yayi daidai da manzon Allah da wuraren da ba su yi ba Shehu Usmanu yayi nashi aiki ya wuce abinda muka mai fata Allah ya karba mai kyawawan ayyuka ne wuraren da yayi kuskure Allah ka gafarta mishi abin da ya bayyana gare mu shehu usman masoyin manzon Allah ne Allah ka hada shi da manzon Allah nan da ya kaso shi a fatan mu gare shi tsayawa cewa ya dace wuri kaza to sai bi to in ya dace sai bi mu ma tun da manzon Allah yana da koyan gamariya kuma ta haifan mai da Ibrahim shi ma shehu usman yana koyan gamariya ta haifan mai da to faɗa mana sun haka mu ma mu sai mu yi koyan gu mariyoyi in sun kai mu samu Ibrahim me hikimar maganar ha amma da haka nan ɗauki wata sunna jama'a ga mu mun karanta cikin sunanin tirmizi manzon Allah ya ce kaza hadisi sahihi ko mun karanta cikin Abu Dawud manzon Allah ya ce kaza hadisi sahihi ko cikin Bukhari ko cikin Muwatta ko cikin sunan al-kubra ta bayhaqi ga dai hadisi cikin littafi kaza kuma duk malam ma hadisi ya inganta shi kuma hadisin ga an ba aiki jama'a ina kiran ku to mu yi aiki da shi shi aka taimaka mu addini ina fatar kun fahimta to Allah ya shirye shi mai daidaitar da mu akan sawaba to sai ya ce wa an gulatul mu'tazila gulat masu masu wuce gona da iri masu shishigi na mu'tazilawa sun musanta anna Allah kana aliman kasancewar cewa Allah ya kasance masani fil azaltun azal wa qalu sun kace inna Allah ta'ala la ya'lamu af'alal ibad sun kace Allah bai san ayyukan bayi ba hatta yaf'alu sai su bayi sun aikata bayan nassin qur'ani yace wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da duk abin da za ku aikatawa kenan da mu bayi da duk aikin da za mu aikata Allah shi ya halicce mu to yana yiwa ka halicce abu a ce baka san da shi ba wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da duk abin da za ku aikatawa ashe da mu da ayyukan mu duk Allah ya halicce mu to yaya aka cewa ka yi abu kun baka san da shi ba yana yiwa kaga bai yiwa don haka wannan talalabiya ce kuma mai muni Allah ya tsare mu yace ta'ala Allah amma ya quluna uluwan kabira Allah ya dau haka daga abin da mu'tazilawa ka cewa na jingina rashin sanin abin da bayi za su aikata sai sun aikata dau haka mai girma saboda haka Imam Shafi'i yace nazarul qadariyya bil ilmi ku yi munazara da yan qadariya ashe abin ba sabo ba ne tun zamanin su shafi akwai shi na haɗa muku kadariya tun cikin tabi'ai tun sahabbai na raye an ka fito da magana game da kaddara kun fahimta imamu shafi'i ya ce nazarul kadariya ku yi munazara me munazara tattaunawa ku zauna ku tattauna da 'yan kadariya bil ilmi da ilimi ku yi magana da su game da ilimi shin Allah ya san abubuwan da bayi nake aikatawa kayan su aikata ko bai sani ba fa in aqarru bi in sun tabbatar da ilimi ga Allah khusimu an rinjaye su ga kusuma an kashe su wa in an karu in sun musanta kafaru sun kahirta sun tabbata da annabi ya kira don annabi ya kira su majusu alqadariya majusu hadhihi al-umma yan qadariya su ne majusa majusa musulmi ne ko kafirai ka gani don hakan ga sai yace fa inna Allah ta'ala ya alamu Allah yana sane anna hadha mustadi'un cewa wannan yana da ikon ya alu mustada'ahu ya aikata abin da yake da iko fa yusibu sai ya bashi lada ayyukan da Allah ya aza mana inda kaka sanin Allah yana sane da ayyukan mu shi ya kaddaro su shi ya halatta su ya kaddaro kuma yana sane da su yanzu ba ya aza mana ibada ba duk wanda yayi ibadan nan da Allah ya aza mai yana da lada ko bai da lada sannan wanda ya ƙi yana iya yi ya ƙi yana da zunubi ko bai da zunubi to to yanzu yaya za mu to wanda ya kasa yin ibada saboda bai iya yi fa yana da zunubi to in Allah bai da masaniya yaya zai tantance game da wanda ya ƙi da gangan yana da iko da wanda ya ƙi akan rashin iko ya Allah zai sani haka nan in bai in bai sani abinda bai suke ciki ba kun gani don haka duk dai suna cikin abubuwan da ke nuna kuskuren waɗannan mutanen muna roƙon Allah ya shirya da mu yawan dai dangane da wannan mun ya tabbata cewa maqadirul umuri bi yadihi ko kaddarowa al'amura duk ga hannun Allah yake sannan babu abin da ke faruwa sai abin da Allah ya kaddaro sannan gabanin ya kaddaro ya san komi zai kaddarowa duk abin da ya kaddaro ya san da shi tun kafin abin ya faru wannan ita ce aqida ta ahlus sunna sai gaba ta gaba yace wa zalika min aqdal imani wa zalika wancananka ishara zuwa ga me eh ishara zuwa ga abin da ya gabata na imani da kaddara ba muna magana ne game da imani da kaddara ba da kuma da gaya ilimin Allah ga abubuwan da bayi ne suke aikata gabanin su aikata to wannan min aqdal imani yana daga kulli na imani ka yadda da kaddara cewa komi ba abin da ke faruwa sai abin da Allah ya kaddaro duk abin da kaga ya faru ya faru ne akan kaddarowa Allah yadda da haka nan sannan kuma da yadda da cewa ilimin Allah ya gabaci komi kafin ya faru kafin komi ya faru Allah yana da masaniya game da faruwa tai duk abu Allah yana da masaniya game da ayyukan bayi da wanda sun ka aikata da wanda za su aikatawa to wannan mai aqdal imani yana daga kullin imani ashe kenan wanda bai yarda da haka nan ba imani ne yana da matsala kun fahimta wa usulil ma'arifa kuma yana daga cikin asali na ilimi ilimi na mi ilimi na sanin Allah yana daga cikin asali na ilimin sanin Allah wal i'tirafi bi tauhidillahi ta'ala da kuma sakankancewa game da kadaituwar Allah madaukakin sarki wa rububiyyatihi da kuma rububiyyarsa sanin cewa ko ko yadda da cewa Allah shi ke kaddar al'amurra sannan kuma iliminsa ya gabata ga komi to wannan yana daga cikin kullum imani yana daga cikin asulla na sanin Allah da kuma yaƙini game da kaɗaituwar Allah da kuma rububiyarsa ina fatar kun fahimta kama ƙala ta'ala fi kitabi kamar yadda madaukakin sarki yace cikin littafinsa yace wa khalaqa kulla shay'in Allah shi ya halicci komi mun yadda da wannan ko ba mu yadda ba Allah shi ya halicci komi fa qaddarahu sai ya kaddaro shi ta kadira kaddarowa aya qur'ani ce ashe duk wanda ya ce ga wani abu kuma da bayi ke aikata ba Allah ya kaddaro shi ba imani ne babu imani gare shi wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa kana amrullahi kuma al'amarin Allah ya kasance kadaran kaddarowa makaduran abin kaddarowa al'amarin da Allah ke hukuntawa tsakanin bayi ne ya kasance kaddara abin kaddarwa kenan duk abin da kaga ya zartu cikin bayi to bai zartu ba sai da Allah ya kaddaro shi kuma ya zartu ne gwargudun wanda Allah ya kaddaro ba mai iya ƙara kosanti ba mai iya rage kosanti ba mai iya canzawa ba mai iya mulgudewa ba mai iya hanawa kun ba wanda in ta fare ce don mi ni ina da ja ina fatar kun fahimta to shi an ma'anar wannan magana sai yace al-isharatu wancan ismul ishara da ya kawo zalika ila ma taqaddama min al-iman bil qadar yana ishara ne zuwa ga abin da ya gabata na imani da kaddara wa sabqi ilmihi bil kainati da kuma gabatar ilimin Allah game da abubuwa qabla khalqiya tun gabanin halitta ta tun kayan Allah ya halicce su ya san da su qala sallallahu alaihi wasallama fi jawab sa'il an al-iman manzo Allah ya ce gaba mai tambaya amsa da yayi mai tambaya game da imani yace wa mal iman jibrilu kenan ko hadisin jibrilu annabi ya ce mai imani shine an tumina billahi kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar lahira wa tumina wa tumina bil qadar kuma kai imani da qaddara khairi wa shari ta alkhairi da ta shari kaga rukuni nawa kenan rukuni shidda na shiddan na karshe shine imani da qaddara shi wanda bai imani da qaddara bai ce ba Allah ya qaddara al'amura ba ina imani ne yake na magana imani imani na ya ta cin kasuwa sai ya taibata wani ina fatar kun fahimta don haka imani da kaddara wajibi ne kaddaran nan kuma khairihi wa sharrihi wanda ya ce a to ta ka san da wa'azi ya kan musu nace muku da sun ce gaba ɗaya babu kaddara to da wa'azi ya kan musu sun ce sun yadda da kaddara amma ta alkhairi amma ta shari Allah bai kaddara shari don haka in kaga sheri ya faru ga mutum shi ya kaddara abinai to don Allah duk mai hankali shi ko yana kaddaro mu kai na sheri na ku sani magana banza ta ina fatar kun fahimta to kamar yadda ayar qur'ani take cewa annabi ya ce musu yace walau kuntu a'lamul ghaiba kaddara ba gaibi bace yace sirrin Allah ne ko mun yo shi baya yace walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wama massani ash-sharr eh wa ma masani su'u eh to ai duk guda ne wa ma masani su'u da su'u da shari ai duk guda wa ma masani su'u da da a ce na san gaibi annabi an ka ce ya ce makafin ran makka da suna jahili da a ce ni na san gaibi lasta ka sartu min alkhairi da na yawaita ma kaina ayyukan alkhairi kun fahimta da na yawaita ma kaina abubuwa na alkhairi wa ma masani su'u kuma da wata cuta bata shahe ne ba in mutum haƙaddara yana ƙaddara kai ne rashin lafiya ka ga mutum kwance hannu hannu sai an tasuwa sai an ana sa ruwa rabi su shiga rabi su dawo kuma kai ƙaddar ƙaddaro mu kanka haka nan ina hankali ka bada wannan kaga daidai da hankalin su ya tafi kenan wa qala sallallahu alaihi wasallam fi akhir al-hadith karshen hadisin jibril da sai manzon Allah ya ce ya umar da shi mai tambayar ya tafi sai ya ce ya kai umar a tadari mana sa'il ka san kowa ne mai tambayar nan Ala Umar ya ce Allah wa rasulu a'lam Allah da manzo ne su ne mafi sani Ala annabi ya ce fa innahu jibril jibril ne atakum ya zo muku ne ya allimukum dinakum don ya karantar da ku addinin ku sai ya game duk waɗanda abubuwa da jibril ya tambaya ya game su matsayin addini ashe imani da kaddara addini ne ina fatar kun fahimta to Allah ya shiryar da mu to don hakan ga saboda musanta kaddara da kuma ilimin Allah tun azal da yan kadariya sun kai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin su taho yabba al'umma salabari annabi yayi magana ga imme da yan kadariya cikin hadisai da wayannan inganta da ba su inganta ba akwai wayannan inganta daga cikin wayannan inganta akwai inda yace al-qadariya majusu hadhihi al-umma ya tsaya nan shi wannan hadisi ne sahihi amma waɗanda da zo da ƙari majusa wannan al'umma ne in sun yi rashin lafiya ku zo gaishe su in sun mutu kakko waɗannan ba su yan wannan ƙarin bai inganta ba amma dai majusu hadihil umma shi ya inganta hakan ga hadisin da ke cewa idza zikira al-qadaru fa amsiku in an kai magana game da in an ka ambaci kaddara kenan yana ishara ga zamani ne ba ba wata tattauna da aka game da kaddara ko ba mai matsala in ka ji ana tattauna ana munazara akwai bambancin ra'ayi to zamanin manzon Allah ba ba mai wani bambancin ra'ayi kowa ya da kaddara Allah shi ya kaddara al'amura yana ishara game da waɗanda attahi ba da dadewa ba waɗanda za su tattauna suna sa hankalinsu game da abin da ya shafi kaddara ubangiji tare da cewa kaddara gaibi ce ya kamata a yi amfani da hankali ga abin da an gaibi me an ka nema gare mu ga gaibi mu yi imani kawai ba tare da tsananta bincike yaya abin yake ba imani kawai an ka nema gare mu ga abin da aga to kaddara gaibi ce yaya ta ka faruwa don me ta faru ya ta faru kaza wannan ba a samu wannan bincike ba ina fatar kun fahimta to akan hakan ga annabi sallallahu alaihi wasallama tun kahin su to ya ba da labarin su yace suna nan tahi suna nan tahi waɗannan majusawa ne daga cikin hadisai akwai yace warawa Abu Dawud an Ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi yace al-qadariyya majusu hadhihi al-umma yan qadariyya masu musun kaddara kenan cewa kaddara ba Allah ke kaddara al'amurra ba musamman na shari su ne majusa wannan al'umma shi yasa Imam Shafi yace ku ku yi ku tattauna da su in sun yarda da kaddarar da ilimin Allah wannan shikenan kaga an kashe su an rinjaye su ga kusuma in ba su yadda ba sun san kafin rai don me da ce musu kafin rai saboda annabi ya fara ce musu da an ce mutum majusu majusu musulmi ne ka gani sai ce alƙadariya majusu hadhihi al'umma yan ƙadariya masu musun ƙaddara su ne majusa wannan al'umma in maridu in sun yi rashin lafiya falata udun kakku zo gaishe su wa in matu in sun mutu falata shadun kakku halarci jana'izar su to wannan ƙarin da ya zo cikin hadisi abba inganta ba akan hakan ga albani ya da'ifanta wannan hadisin cikin da'ifa abi dawuda kun fahimta abin da ya inganta kawai alƙadiriya majusu hadhihi al-umma warawa abu dawuda aidan an huzaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma hayyo abu dawuda ya sake rawaitowa daga huzaifa dan yaman yace manzon Allah ya ce li kulli ummatin majusun kowace al'umma tana da majusawa na cikinta wa majusu hadhihi al-umma majusa wannan al-umma alladhina yaquluna la qadar sune waɗanda ke cewa babu kaddara zamanin annabi akwai masu cewa babu kaddara yana ishara wasu mutane suna nan tahe daga baya kun ba da dadewa ba suna cewa babu kaddara tabanin mai kwanan nan ga yanan kaga misa shi kwana ana karatu misa ha kwana ana karatu kaddara ta ubangiji yanzu za mu ce da sun rai ne ya kwana ana karanta gida fa ya taso yana son ya yi kwana amma hana mai idan ne kwana ya taho na amma kuma ya taho ya yi kwana don Allah za mu ɗauka da gangan ya yi kwana misa shi kwana kaddara ta ubangiji to yanzu ya ce shi ya kaddaro maka shi ya jawo kwanan da kai ne ya yi ma'ana ga litta yana fiton haɗuwa ga hannu ne kaga mun yi practical da shi ko to shi ne ya ce likulli ummatin majusun ko wace al'umma tana da majusawa wa majusu hadhihi al'umma majusa wannan al'umma alladheena yaquluna la qadara sune waɗanda ke cewa babu qaddara man mata minun duk wanda ya mutu da cikin irin waɗannan fala tashhadu janazatahu kar ku halarci jana'iza tai wa man marida minun wanda ya rashin lahiya cikin fala tahuduhum kar ku zo gaishe su wa hum shi'atud dajjal sune yan kungiyar dajjal shi'a yan kungiya magoya baya wa inna min shi'ati la ibrahim wa hum shi'atu dajjal sune yan kungiyar dajjal yan goyon bayan dajjal wa haqqun ala Allah ya haƙe ne ga Allah an yalhaqahum bid dajjal ya riskar da su da dajjal ya hada su da dajjal gobe kiyama kun fahimta warawa abu dawud aidan an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce la tujalisu ahl al-qadar kakkuyi zauna tare da masu cewa babu kaddara kar ku dauke su abokan zama ku zauna tare da su wala tufatihu kakku bude magana tare da su ta dauko magana kada ku yi shine idza idza zikira al-qadar fa amsiku in an ɗauku magana in an ka ambaci kaddara ku ku kayan bakin ku kanku yi magana ina fatar kun fahimta warawar tirmidhi an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam banzo Allah ce sinfani min bani adam dangi biyu daga bani adam laysa lahum fil islam nasibun ba su da rabo cikin musulunci subhanallahi su wane ne almurja'a murja'a yan alallaba ga aqida kun fahimta dullahi su ce babu komi su ne murja'a wal qadariya da kuma qadariya yace lakinna kullu ahadith al qadariya al marfu'a da ifa sai dai duk hadisan da da nayi magana game da qadariya waɗanda an ka ɗaukaka zuwa ga annabi duka da ifai ne abinda kawai ya inganta shine al qadariya majusu hadhihi al umma amma duk wanda zo da kakkoyi musu sallah kakkoyi halarce su kakkoyi musu kaza wannan duk wannan ƙarin bai inganta ba shi ma ɗan abbas ya ce alƙadar nizamun tauhid kaddara shine tsari na tauhidi faman wahada Allah wannan magana dan Abbas ce yace don haka duk wanda ya dayanta Allah ya yarda da Allah guda ne wa kazzaba bil qadari amma ya kaddara ya karyata kaddara yace amma la qadara irin yan kadariya ko na qada takzibuhu tauhidahu karyata kaddarar da yayi ta walwali tauhidi ne duk wanda ya yarda Allah gudana dole ya yarda shi ya kaddara al'amura shi ya halicci mutane kuma ya halicci duk abin da za su aikatawa duk abin da zai samu suna alkhairi da shari Allah ya kaddaro ka yarda Allah gudana kuma ka yarda shi ya halicci mutane amma baka yarda shi ya kaddara abubuwan da suka aikatawa ba to ka karyata kaddarar da kai ya walwala tauhid ashe baka yarda da Allah gudana ba karyata ina fatar kun fahimta haka dai an ka ci gaba da ya musu raddi yayin dai mun fahimta ko sai ya ci gaba da cewa gaba ta gaba ta littafi ya ce fawailun don haka kalmar azaba ta tabbata gawa liman tsara lillahi ta'ala fil qadr khasiman liman tsara khasiman ga duk wanda ya zan abokin jayayya lillahi ga Allah ta'ala fil qadr ga kaddara duk wanda ya zan abokin jayayya Allah ga sha'anin kaddara to bane ya tabbata ga rai so waɗanne ne abokan jayayya Allah ga kaddara ma wuce babu kaddara masu cewa ba Allah ya kaddara al'amuran bayi Allah bai ma san da abin da ba zai aikata ba sai ya aikata to waɗannan kaga sun yi jayayya da Allah to ya za su yi da wa kaddara huta kadira Allah tabaraka wa ta'ala ko mm. mm? wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amarin Allah game da bayansa ya kasance kaddara abin kaddarawa sai sun ka ce a ba Allah ka kaddarowa ba don haka sun yi jayayya ga Allah da Allah ko ba su yi jayayya ba wa qaddara kulli shay'in wa khalaqa kulli shay'in fa qaddarahu taqdira kuma Allah shi ya halicce komai kuma ya kaddaro shi kaddarowa ya kaddaro komai kaddarowa to sai ka ce ba Allah ka kaddarowa ba ka kai jayayya da Allah ko to sai imamu dahawi ya ce fa wailin to kalmar azaba ta tabbata bane ya tabbata gawa liman sara khasiman lillahi ga duk wanda ya zan abokin jayayya Allah ta'ala fil qadar ga kaddara don kakka yadda ka zan abokin jayayya Allah ga kaddara mu kan duk mai imani da kaddara ta ko Allah shi ka kaddarowa duk abin da ka gani ma sha fa Allah wa ma lam yasha ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun duk abin da Allah ya so zai kasance wanda bai so ba ba zai kasance ba sannan kuma wanda ya so ya kasance din Allah yana sane da shi da iliminsa na gaibi kafin abin ya kasance wa ahadara lin nazari fihi qalban saqiman kuma bane ya tabbace bane ya tabbata ga duk wanda ya za abokin jayayya ga sha'anin kaddara ko wa ahadara kuma ya halartu qalban saqiman zuciya marashiya lafiya ya halarta zuciya marshiya lafiya lin nazar fihi ga dubi ga abin da ya shafi kaddara manyo baya kaddara siri ce ta Allah abinda an ka nema gare mu ma'ana gaibi ne na Allah abinda an ka nema gare mu kawai mu yi imani da shi amma ba a yadda mu sa tunanin mu mu sa basiran mu ga abin ya faru ba to hakan gaba ne ya tabbata ga duk wanda ya sa zuciya ta zuciya kuma marshiya lafiya duk waɗannan masu karkatan nan me ya kai su ga karkata saboda ciyon da a cikin zukatansu fi qulubihim maradun zukatansu akwai ciyo ciyon zuciya zamu ji aka su kashe biyu akwai maradu shahawatin akwai maradu shubhatin akwai ciyo na shawa ciyo na shawa mi ka samu tun zina ciyon da a cikin zuciya ta na shawa ganin shawa matar da bata halatta ba gare shi mika sa lewaɗi shawa ciyon da a cikin zuciyarka ga al'ada ya kamata namiji ya ga shawa namiji dan uwa ne shawa ta saduwa to amma duk zuciyar da namiji da ka ganin shawa namiji dan uwanta lafiya lo zuciyar nan take ba ta da lafiya mace ma da an ka yadda ka sadu da ita wacce an ce duk wanda ka gani ka sadu da ita a'a wanda an ka daura ma aure kan biya sadaki kan nema ga wali mata ka ta ita an ka yadda to duk wanda ka ganin shawo wanda ba halali ne ba akwai ciwo cikin zuciya ko zuciya ta lahiya lau take lahiya lau zuciya ta akwai ciwo hakan ga zalunci me ke sa zalunci ciwo da a cikin zuciya ina fatar kun fahimta kaga ciwo rashin lafiya na shawa kenan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ka cewa ka cewa matan annabi cikin suratul ahzab yace ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitunna sai ce fala takhda'na bil qawli fayatma allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa ya kuma tan annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ko kada hukumanta ba daidai kuke da kowace da cikin matan duniya ba kuna da wata ma'ana wata extraordinary daraja akan sauran mata ina kun ka samu ta zaman ku tare da hiyayyen halitta yadda kun ka san manzon Allah yana da extraordinary daraja akan sauran talakai ba daidai ke sauran talakai ba haka kuma ba daidai kuke da sauran mata ba shine lastunna ka ahadin minan nisa'i amma da sharadi idan takaitunna in kun yi da'a ga Allah in kun ji tsoron Allah sai ce don haka falla ta kada ana bil kawai kar ku rika sassauta magana in kana da magana da mace ta kashe murya mi za ka cewa ina ganin wancan so na ta kai hujjar ta kai min magana amma mace in ta yi ma magana kamar kato mai gida a bai nan abu kamar faɗa hajiya to duk nace bai nan akwai alamar shawa amma ka zo assalamu alaikum wa alaikum assalam mai gida a wanda ya hita sai ka sai ka ka samu shiga to shine Allah ya ce ma matan annabi in suna magana da wasu maza waɗanda ba mijinsu ko muharraman su ba falla ta kada annabil qawli kar ku sassabta magana fa ya tsama allazi fi qalbi maradun sai wanda adda cuta cikin zuciya ta yayi tsammanin wani abu ya tsammanin mi cewa so ne ku kai don haka wannan cuta wacce iri ta cuta ta shawa ma dalla ba irin waccan ta munafunci ba wanda adda cuta ta shawa cikin zuciya ta sai ya tsammanin so ne ko kai amma kuma in za ku magana wa kulna kaulan ma'arufa ko wata magana ta alkhairi kaga cuta ta shawa kenan ko wani wuri yace can ga yana magana game da munafukai yace fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alim bima kanu yakذبuna cikin zuciyarsu akwai wata irin cuta wace irin cuta ta a cikin zuciyar munafukai kaga ta shubha mun ta munafunci to nan an ka samu cuta ta shubha to da cuta ta shawa da cuta ta shubha wa himoni ta shubha ta himoni don ita ta kai su ga rashin yadda da addini shubha ta samu su shubha to wai yana yiwuwa a ce yanzu duk kakanninmu da sun ka mutu duk ba daidai suke ba sai wanga da ya tashi yanzu shi an daidai kaga shubha kenan yana yiwuwa mikai yan kadariya ga kadariya shubha mun kai mu'tazila ga ra'ayi na itizali mun kai khawarij ga khawarijanci murji'a da duk sauran batattu duk mun kai su shubha da shedan ya samu su to kaga cuta ta shubha kenan ta cikin zuciya ina fatar kun fahimta sai ya ce wa ahadara lin nadari fihi qalban saliman wa ahadara qalban saliman kuma ya halarta zuciya marshiya lafiya lin nadari fihi ga dubi ga abin da ya shafi kaddara laƙadinsa masa bai wahamihi haƙiƙa ya nema bai wahamihi da tunaninsa fi fahasil gaibi ga bincika abin da a gaibi ya nemi sirran kaciman siri wanda a ɓoyayye wanda ya ta yayi ƙoƙarin bincika abubuwan da na shafi ƙaddara kaga yana bincika ne ga abin da a gaibi kun fahimta tun da ƙaddara gaibi ce sannan wanda ya yi bincike wanda ya sa tunani ne ga binciken abin da a gaibi to ya nemi sanin siri wanda a ɓoyayi zai san shi ba zai san shi ba iyaka ya ta bankaura wa adabi ma ƙala fihi kuma ya komo bi ma ƙala fihi dangane da duk abin da ya faɗi in ya gama bincike bincike nai da tunani ne duk abin da tunani ne ya bashi ya faɗi to ya dawo a fakan asiman asima mugun makaryaci kuma mai laifi ina fatar kun fahimta ma'ana duk wanda ya sa tunani na ga bincika game da abin da a kaddara to ya sa tunani ga bincike game da abin da asiri ga abin da a gaibi gaibi kuma siri ne an an yadda mu sa tunanin mu ga bincika abin da a gaibi ba a sa ba to in ya gama tunani ne duk abin da tunani ne ya bashi yanzu da hankali ne ne zai zai faɗin gaibin ubangiji ko to duk abin da tunani ne ya bashi duk abin da zai faɗi bayan ya ƙare tunanin game da abin da ya shafi kaddara to wannan magana za ta mai sai afakan asiman makaryaci kuma mai laifi kaga wannan mai mallan ke nuna mana cewa duk wanda ya amfani da tunani ne ga abin da ya shafi gaibi irin abubuwa na kaddara da duk dai abin da yake gaibi to wannan ba abin da zai kai shi illa ga barna da kuma ƙarya ina fatar kun fahimta to shine yace ilam ka sani annal qalba cewa zuciyar bil adama lahu hayatun wa mautun tana da rayuwa tana da mutuwa akwai wasu zukata da an rayayyu kamar zukatan wa zukatan mu'minnai kuma masu ilimi kaga zuciya ta rayayya ce sannan akwai zukatan waɗanda an matattu shi mutumin bai mutu ba amma zuciya ta matatta ce kamar zuciyar wa zuciyar kafiri da zuciyar jahili wayannan duka zukatansu matattu ne ko shi ne ce ilam annal qalba lahu hayatun wa mautun kasancewa zuciya tana da rayuwa tana da mutuwa wa mardun wa shifa'un kuma zuciya tana da rashin lafiya kuma tana da magani kun fahimta wa zalika azamu min malil badani wannan kuma rashin lafiya da mutuwa da rayuwa da waraka da ke samun zuciya ya fi girma daga rashin lafiyar da ke samun gangar jiki ya fi girma daga mutuwar da ke samun gangar mutuwar zuciya ya fi muni bisa ga mutuwar jiki haka rashin lafiyar zuciya ya fi muni bisa ga rashin lafiyar jiki yawan ciyon kai ya kama ko ciyon ciki ko amodari ya kama ga kafa duk da rashin lafiyar gangar jiki ta fi sauki bisa ga a ce zuciyarka ta kamu da rashin lafiya kun fahimta mutuwa ta kama gangar jikinka ka mutu gaba ɗaya a saka cikin kabari ba ita an mutuwa babba ba ta yi sauki bisa ga mutuwar zuciya ƙala ta'ala min nuna mana haka faɗar Allah da ya ce an man kana maitan awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nasi kamar matsaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha shi yanzu wanda ya zama tacce fa ahyaynahu sai mun karayar da shi wane ne matacce mun karayar da shi matacce kafe ba waccan mutuwa ta mutuwa a mutum kabari ba duk wanda aka kafiri to zuciya ta matatta ta fata da wani ina fatar kun fahimta shi yanzu wanda ya zama matacce saboda zama ne kafiri fa ayyana mun karayar da shi da mi aka rayar da matacce wanda adda matattar zuciya da imani Allah haska zuciya ta yasa hasken imani waje alna lahu nuran kuma mun ka sanya mai haske yamshi bihi fil nas wanda yake tafiya da shi cikin mutane kamar matsalu fi zulumati yana zama kamar wanda misalin sa wanda a cikin dofai laysa bi kharijin mina kun bai zan cikin mai fita cikin dofan nan ba suna zama dai ba su zama dai haka kamar Allah na cewa mu'mini na zama dai da kahiri ba su zama dai malami mai ilimi mai yin abubuwa ne ala basiratin ko mina na bincika ya Allah ce annabi ya ce yana zama daidai da jahili wanda fagamniya ɗaya kai duk abin da ya gara in yayi abu an ka ce don mi zai ce ni haka na ɗaya rayata ta gwada ne suna zama ɗai kaga ba su zama ɗai ina fatar kun fahimta ai kana maitan bil kufr mutumin da ya kasance matacce da kafirci fa ahyana bil imani sai mun karaya shi da imani shin yana zama yana wanda an matacce da kafirci mun karaya shi da imani yana zama daidai da wanda a cikin kafircin da kuma jahilci bai san abin da ya kai ba kaga ba ku zama dai ina fatar kun fahimta sai yace rashin lafiyar zuciya ya kasu kashi biyu rashin lafiyar zuciya ya kasu kashi biyu maradu shahawatin wa maradu shubhatin akwai rashin lafiya na shawa akwai rashin lafiya na shubha shubha ya sama wannan rashin lafiya yanzu kamar masu kokarin equalizing din Shehu Usman dan Fodiyo daga madahullah wa birahmati da manzon Allah wace irin rashin lafiya a cikin zuciyarsu ta shubha kaga ta shubha irin rashin lafiyar shubha da ta kama nasara sun kai kokarin daidaita Isa dan Maryam da Allah kaga irin ta ta irin rashin la irin rashin lahiyar shubha da ta kama yan dariƙa sun ka ce in ya shi ma Allah na sun ka ce kai shi ma a uban Allah ya ma Allah hmm ta gani wani musulmi fa mai la ilaha illa muhammadur rasulullahi yace ko muhammadu ya taso da kabari na madina in bai goyi bayan in yazba za mu tattaka shi ya haɗi ko bai haɗi ba musulmi na in bai hude na ba mamaki ko kirista ba mamaki amma musulmi wa mai la ilaha illa muhammadu rasula in ka tambaya an mai zaune sai ya ce muhammadu haka dai cewa bai cewa inyas amma kuma yanzu saboda shubha shubha ta kai shi ga ganin inyas ya yi annai muhammadu kuma waɗanga har gobe suna ganin a don me aka ce musu kahirai to don Allah irin waɗanga masu wagga aƙida in ba zan kahirai ba hudu duniya ba a kafiri ni ban san wanda a kafiri ba don ban san bannar da yahudawa sun kai wadda ta yi girman wagga ba in dai an yadda da kahircin yahudawa to faɗi mina na yahuda na da yawan ga girma ka ɗauko wani wanda ya zo bayan annabi ma ba ko annabi ibrahim ka ɗauko ka hihi ta aka annabi muhammadu ka zan kahiri don darajar annabi ibrahim ba ta kai ta annabi muhammad ashe duk wanda ya hita annabi ibrahim ko annabi musa ko annabi isa ko duk wani annabi akan annabi muhammadu ya yi ɓanna to ina ga wani wanda ya zo daga baya ko baya bayan baya ka hita shi akan annabi kuma ana ganin ka musulmi yake ba a ce ma kahiri wani na ita ya bi ka sallah ni kan ban biya iri ne sallah don haka duk wanda sai na ɗariƙa ni kan ban biya ta sallah na ɗariƙar tijjaniya kan ban biya ta sallah ko ta nafila ko irin wagga da ‘yan an ka yin koma ‘yan ranka ban biya ta yi kuma ya ce bai tamban dalili bai to zanna. tashi duk wanda ya ce an saukan mai muktasar ya ce duk wanda ya idda ayin wahayi ko bai yi idda ayin annabci ya zan kahiri cikin babin radda na muktasar kuma haka alƙali iya da ce wa'yan duk malikawa na in maliki haka ta kama duk malikawa na shi ma alkali ya cikin littafi ne a shafa wanda ya game da yabon annabi wanda aka wa kirari a shafa babban littafi ya kawo babu ma huwa min almaqalati kufrun maganganun da akafirci shi abbabin ridda na a shafa shi ma yace wa kadhalika wa kadhalika man nidda annahu yuha ilayhi illam yadda nubuwa hakan ga duk wanda ya da'awar ana mai wahayi ko da bai da'awar annabci in yace ana mai wahayi ko ana wa wani wahayi bayan annabi shi ma ya kafirta to sun ka ce an rubuta salatul fati cikin takardar haske da alƙalami na kudura alƙalamin can da mun ka gama magana jiya to shi shi alƙalami na kudura to ciki ne an kaɗin rubuto da takardar haske ciki da cikin lawal mahfuz an hakir takarda guda takarda haske an ka rubuta da alƙalamin kudura an ka ba mala'iki ya kawo ma wani wahayi ya tabbata ko bai tabbata ba dan nan an ka samu salatul fati duk wanda ya yarda haka ya zama kafiri ba magana salati aka yi magana ya sake kalmar shahada aka yi mai inda ya kai yarda da haka shi wanda ya faɗi wannan ko magana ta ba a yi shi a sarkin kafin rai to Allah ya shirya shi mu kuma ko kun ji sun ce wai su ba ra'ayin su kenan ba duk wanda a dan tijaniya ra'ayi ne kenan ya yi ganin girman inyas bisa ga manzon Allah jiya bayan an gama sallan mangariba wani nan da ya ji wata katobara ga rediyo ana yi lokacin da ana maulidin shehu dan hodo ya ji wannan katobara jiya nan ya kai min magana yace shi abin da ka bashi mamaki da yan ɗariƙan nan yace sai ka ga mutum in mashin garai in mota garai in shago garai in gida gare shi yana ɗauko hoton in ya sai sa amma akwai stika da aka yi ta muhammadu da kyakka ga wanda ya liƙa muhammadu ga abin ganai yace ashe shi ya nuna sun yi sun in yas da muhammadu nace a wannan wannan jazamun nabiyan jakin kutu haka yake tabbas ko mi gare sai sun lika hoton inyas ana nan tun ana bashi matsayin wali har ya kai ga matsayin annabi ko har ya kai ga Allah har ya an kace shehu uban Allah an kai mai waka lam yalid wa lam yulad shehu bai haihuwa ba haihuwar sa ƙaryata kaga Allah kenan ko ya to an kace kai ya wuce Allah shi ya uba da da da uba wa abba ba sai an kace shehu uban Allah kuma duk nan Najeriya an kai ta inda wata ƙasa ce ka ce mutane nan Najeriya an kai ta don ko ka ce duk ba ra'ayin ku kenan ba kariya ta duk ra'ayin su annan ya ka dai waɗanda a cikin mutane sun san in sun ka waɗi cikin musulmi za a kyamace sai su kama mahaukata cikin su gulat ka san ko waɗanda akwai gulat su ka bayyana waɗanda ba su gudun arata ba to Allah ya shiryar da mu don haka jama'a duk abin duk mai kai su ga wannan shubuhohi barin alƙur'ani da sunna dama shi lamunin da annabi lamun ce ma al'umma tai yace taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihi ma na ban muku al'amura biyu har abada ba za ku bace matuƙa kuna rike da su ashe kenan da kun sake su sallama bata za ta sallamo muku to duk abin da ya kai masu shubha ga waɗannan shubhohin fifita inyas ko fifita komeni ko fifita husaini yanzu ga wasu nan in ana halbin su da bin suna ya husain suna nawa da Allah cikin suna Allah akwai husaini to Hussein Allah ne kaga saboda shubha su ko irin tasu maimakon ka ce ya Allah ya Rahman qul Allah aw ud'u Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna in ka tashi kirawa an ka ce ka kira Allah maimakon ka ce ya Allah sai ka ce ya Hussein ana halibin kada bin kana ya Hussein hakka mutu kana ya Hussein kuma dauka yake yayi shahada ya mutu da Hussein ga baki nai in ka tabbe ce Husainu jikan manzon Allah ne to don Allah da ji kaga ba ma da ne ba jika ne to don me baka ce ya Muhammadu ba in daraja don ku san ba daraja annabi ta ta kai ga Husainu ba ta hi daraja ta ta kai ne Husainin ma yanzu ya yi annabi don kamata inda daraja annabi ta kasa a so Husaini to annabi ya kamata a kira a ce ya Rasulullahi ko ya Muhammadu to ba a kire shi ba a kire Allah ba a kire Muhammadun ba ba a kire uban Husaini ba Ali ko Ali ya Husain daraja duk ba a kire su ba yau duk Husaini ya masa fintin kau ya Husain in zo bai gare su Husaini an ka rubuta ya Husain ko mina na tutocin su duka ya Husain ko mi yanzu dakin su Husainiya masallacin su inda suka abubuwan su na shirka Husainiya kaga ba a ce Aliya ba ba a ce Muhammadiyya ba Husainiya dai Husain dai yau shi ko can na an ka samu su shubha in kai magana a ce jikan manzon Allah ne to jikan manzon Allah shi kasa zama ne jikan manzon shi kasa ana shi bisa kujera Allah sannan to in jikan manzon Allah kenan darajar manzon Allah an kaso shi ko to ya an kamanta da shi kakan nashi yanzu ga komi ba mu jan ana ambaton kaka ne sai dai shi shi ashubha jama'a duk mu kai su ga wannan barin alqur'ani da sunna duk wanda ya ba alqur'ani da sunna kamar yadda Allah ka cewa ma za ba da laƙin laddala babu komi bayan gaskiya laɓata ga musulunci babu in between babu tsaya tsaka tsakiya ni ban tare da batattu ban tare da shiryayyu matukar baka tare da shiryayyu to kana cikin batattu matukar kabbar batattu ba a kira yanka cikin batattu dole a saka cikin shi babu wasu tsakiya tsaka tsakiya babu ashabul arafi nan duniya lahira adda ashabul arafi ina fata kun fahim kuma su ma in mun bi qur'ani karshen su ai cikin mutanen kirki za a sa su don ga harta mu za a sa su aljanna to Allah Allah ya shirye shi mu don ku kama kanku daga ku rike qur'ani duk mai son ya tsira daga shubuhohi da bata to ya rike alqur'ani da sunna matukan muna rike da qur'ani da sunna annabi ya ba mu lamuni insha Allah ta'ala bata ba za ta sallama mu ba Allah ya tsare mu daga bata ka gani to shine yace ciwon zuciya ya kasu kashi biyu akwai ciwo rashin lafiya na shawa akwai na shubha wa'ar daɓaha mafi muninta rashin lafiyoyin zuciya guda biyu mara da shubha rashin lafiya na shubha shine mafi muni wa'ar daɓa shubahi mafi munin shubuhohi su ko duk shubuhohin da kasan rashin lahiya na ciyo da su to mafi munin su ma kana min amril qadar shine abin da ya kasance daga al'amarin kaddara musulmi ya buɗe baki ko mutum he ya buɗe baki ya ce ba Allah ba shi ka kaddara al'amura ba ne wannan muni babu wa qad yamridul qalbu haqiqa qalbu haqiqa zuciya na rashin lafiya wa yashtaddu maraduhu kuma rashin lafiya ta ya tsananta wala yashuru bi sahibihi mai zuciya bai ko sani ba zuciyarka na iya kamuwa da rashin lafiya kuma rashin lafiya har yayi tsanani amma mai ita bai ko sani ba sabanin rashin lafiyar jiki da kanka ya kama ciwo tun yana sara haka dan kadan zaka ji balle in ya tsananta to amma ita zuciya yanzu waɗannan da ke kiran Husaini sun ba Ali sun ba Annabi sun ba Allah sun san da cewa ba daidai suke ba ba ku sani ba in ka tambi aji kan manzon Allah ne manzon Allah ya ce a so mutanen gidansa yana cikin ahlul bait rasulullah to mun yadda to da ya ce a so mutanen gida ya ce amince da shi ya ce ku so mutanen gida na amani ku manta da ni ku ban ni ku so mutanen gida na dai dai kenan sannan shin cikin mutanen gidan da annabi ya ce a Husaini shi dai an mutanen gidan shi ɗaya na don me baka ce ya Hassan ba don me baka ce ya Ummu Kulthum ba da sauran ƴaƴan da na na Fatima ta haifa duka duk suna cikin mutanen gidan manzon Allah da matan manzon Allah da ƴan uwa ne duk suna cikin ahlul baiti ne Husaini shi ɗaya mutanen to nan kaka sanin shubha ce ina fatar kun fahimta da sauran dai abubuwan da na yi kama da su don haka in shubha ta riga ta shige mutum rashin lafiya ta kama mutum cikin zuciya ta yi ko na shubha ko na shawa to ba abin da za a yi mai addu'a illa Allah ya sawaka muna roƙon Allah ya tsare mu wa ma ahsanu ma qala abu muhammad abdurrahman ibn isma'il al-ma'ruf bi abi shama maganar da wani babban malami da ake kira abu shama ya faɗi ta yi kyau fi kitabil hawadith wal bid'a cikin littafin abubuwan da da na faru da kuma bid'o'i haifu ja al'amur lokacin da umarni ya zo bi luzumil jama'a da lizimtar jama'a ba yana cikin aƙida ahli sunna ba za mu cimma cikin wannan littafin insha Allah daga cikin aƙida ahli sunna wajibin musulmi ya lizimci jama'an musulmi ba ya halitta ka zauna kai dai matuƙa akwai musulmi ahli sunna kun fahimta ko da yake ba sai lizimta su ga gaggar jiki ba lizinta su ga aƙida aƙida ka ta zan irin tasu komi naka ya zan irin nasu kun fahimta to da ya kawo nan sai ya ce shi abu shama ya ce falmuradu abin nufi da wajabcin mutum ya lizimci jama'a luzumul haƙi lizimta gaskiya wacce ba uhu da kuma biya gaskiya ka lizimci gaskiya kuma ka bi gaskiya wa in kanil mutamassiku bi qalilan koda masu riko da gaskiyan nan sun zan yan kadan wal mukhalifu lahu kaseeran koda wa'anda saba ma gaskiyan nan su adda yawa la'anna al haqqa domin gaskiya huwa alladhi kanat alaihi al jama'atul ula ita ce abinda jama'a farko waɗanda an kace mai koyi da su ko yace hiya ma kana hiya man kana alaihi hiya man kana ala ma ana alaihi al yawma wa ashabi gaskiya ita ce abin da jama'a farko sahabbai da tabi'un tabi'un tabi'un suke bisa gare mai ahadin nabi zamanin annabi wa ashabi da sahabbansa radiyallahu anhu wala nanzur ila kasarci ahlul batili ba za mu yi dubi zuwa ga yawan mabannata ba ba'dan wa'anda nazo bayan su ashe kenan su wane ne jama'a waɗanda an rike da qur'ani da sunna waɗanda an bisa ga gaskiya in mutum gudana ko shi a jama'a sannan taron yan narijidi waɗanda an bisa yan bida'a da mushrikai in sun cika duniyar ga wayannan ba a kiran su jama'a don haka da an ka ce kulizimci jama'a ana nihin kulizimci ahlus sunna wal jama'a wa an al-hasan al-basri annahu qala shi ma hasan al-basri ya ce as-sunna wallazi la ilaha illa huwa sunnar annabi ina rantsuwa da wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi sunnar annabi bainal gali wal jafi tana tsakanin mai zurfafawa wal jafi da mai mata jafa'i sunnar annabi tana tsakanin mutum biyu tsakanin mai wuce gona da iri sannan da wanda ya mata jafa'i ya kasa yin wanda an kace fasbiru alaiha don haka ku ahli sunna ku yi hankuri kakku zan cikin waɗancan kakku zan cikin waɗannan kakku zan cikin masu zurfafa kakku zan cikin masu jafa'i ku yi hankuri akan ta rahimakumullah Allah shi muku rahama fa inna ahlus sunna lalle ahlus sunna kanu aqallan nasi sune yan kadan ne mutane fi ma madaga inda abin da wuce jama'ar da na wuce ahlus sunna yan kadan ne ba su da yawa wahum aqallun nasi kuma sune yan kadan ne mutane fi ma bake ga abin da ya rage yau ma su a yan kadan sannan waɗanda an tahi nan gaba su ma a yan kadan kullum ahlus sunna zuwa yan kadan yan bid'a da mushrikai sun yi su yawa alladhina lam yadhhabu ma ahli al-itiraf ko Su wane ne su ne waɗanda ba su tafi tare da man'imta ba fi itirafin ga ni'imarsu kullum za ka iskan ma'ahalar sunna mutane ne ga sunan dai ana fama da matsalar rayuwa ba su tahiya tare da man'imta wala ma ahalil bida'i hakan ga ba su tahiya tare da yan bida'a fi bida'atin ga bida'a su wasbiru ala sunnatihim wa sabaru ala sunnatihim sun kai hankuri akan sunnar su hatta laqu rabbahum hatta laqu rabbahum laqu har sai da sun ka haɗu da Ubangijinsu, faka zalika fakunu don kuma ku kasance kamar haka nan. Allah ya taimaka muna. Haka dai sun ka ci gaba da bayani sun ka ci gaba da bayani dai har ƙarshe. Ina fatan dai kun fahimci abin da aka sun cewa ko? Me an magana ƙarshe bayan ya gama magana duka game da ƙaddarowa al'amurra wake ƙaddaro su. Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan yana sane da duk abin da ya ƙaddaro gabanin halitta abin. Ko? Sai ya ce to bane ya tabbata. ga duk wanda ya yi jayayya da Allah game da ƙaddara waɗanda ke musu kenan suna maganganu na murju game da ƙaddara bane ya tabbata gare su kuma ya halarta zuciya marashiya lafiya ashe kenan zukata sun kasu kashi biyu akwai lafiyayya wadda abi da qur'ani da sunna babu babu targade sannan akwai marashiya lafiya to duk waɗannan masu maganganu game da ƙaddara masu musun ƙaddara zukatansu akwai rashin lafiya cikin zukatan yace kuma ya halarta zuciya marashiya lafiya ga dubi ga abin da ya shafi kaddara ina fatar kun fahimta yayi kokarin yin bincike da tunani na yayi binciken gaibi wanda yake sirri ne boyayye don haka sababiyar binciken nan ya dawo da abin da ya faɗi ya koma matsayin makaryaci kuma mai laifi kaga wannan na nuna maka ce wannan da duk yana yana yi muna kashe da ne dangane da kutsawa ga abin da ya shafi kaddara abin da an ka nema gare mu mu yadda kaddara akwai ta sai dai gaibi ta ta ubangiji abin da an ka nema ga duk al'amari na gaibi ba kaddara ɗaya ba shine mu yi imani da shi mu tai wurin binciken yaya ya faru ko yaya ka faruwa don me da ya faruwa da ya faru wannan kamar mun sakamakon binciken gaibi wanda ba wanda ya azama da shi ina fatar kun fahimta abinda na faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi ya fi mini shi cikin zukatan insha Allah in mun ka Allah ya kai mana da jibi sai mu hara da al'arshi wal arshi wal kursi haqqun da al'arshi da kursi duk gaskiya ne kaga duk dai suna cikin abubuwan da wajibi musulmi su kudurta to Allah ya shirye shi mu ya gyara mana itiqadin